أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اطري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله يومنا رانا ثلاثة عشرين قوات رمضان هجرة تاجو لها لدري حدود أربعين دهولو وان دي دي دي دشاء لها قوات هدو ميلادية تاجو يو دشن أكو عند ذا متشيك ولا كراتمو لا سيريا التفسير na madawamin shi islam wa tare da alama alhaji ibrahim yasir da ta anhu da za mu zama yau na 21 kina za mu tashi la yahurannaka arma sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يضرن لا يضرن تقلب الذين كفروا أعوذ بالله في البلاد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد Allah tabaraka ta'ala ya ce la yaghurrannaka taqallubu allazina kafaru fil bilad jujjuyawan wanda sai kafirta kafirai a cikin garuruwa cikin kasashe kar ya rude ka lamma qala muslimuna yayin da musulmai suka ce a ada'ullahi fi ma nara min alkhairi wa nanu fil jadi makiya Allah ga sunan suna cikin abin da muke gani na daga alheri mu ko muna cikin wahala almuslimuna hum ahbabullahi su musulmi su ne masoya Allah wa hum fi ta'abin da'imin su ko suna cikin wahala na kodon lokaci wa ada'ullahi lil fara'ina wal fasaka wal fujar indahum min ad-dunya ma la hasra lahum su ko makiya Allah na daga fir'aunawa da fasikai da fajirai ga suna suna da daga duniya Allah ya ya ba su abinda ma la hasarahu abinda ba ya da iyaka ma ba ba iya hasara ba iya iyakance shi la ya gurra naka sai aya ta sabaka tana cewa la ya gurra naka takallubul lazina kafaru tasarrufu fil bilad jujuyawan wanda suke kafirai a cikin kasashe ko garuruwa bit tijarati wal kasabi da kasuwanci da tsoruri to wannan karya rude ka mata'un qalil mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mi'ad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mi'ad wannan duka abin da suke ciki mata'un qalil dan jin dadi ne dan kadan ya tamatta una bihi da suke jin daɗi da shi ya siran ɗan kaɗan ne ko ko ɗan ƙanƙane ne fi duniya a cikin duniya wa ya fina kuma sai ya zo ya ƙare su ma'awahum jahannam sannan makoma su ita shi jahannama wa bisal mihad tir da wannan makoma al mihad wadda ita ce makwancin su al firash tir da wannan makwanci falaysa khairun ba'da falaysa khairun ba'da hunnar falaisa khairun ba da hunnaru bi khairin ba ya taiwa ya zama alheri abinda bayan shi huta ce za ta zuwa alherin da bayan shi huta ce za a dawo mutum huta to falaisa bi khairin wannan ba alheri bane ba bai zama ba taiwa ya zama alheri walaisa bi sharrin ba da hul jannatu bi shar kuma shi ma sharri wanda bayan shi aljanna ne ba sharri bane wahalar da mutane suke ciki wai musulman kamar yadda suke suke faɗi da farko eh su wanda ake ganin suna jin daɗin duk jin daɗin nasu ƙarshen shi wuta ne su yi su ji jin daɗi to shi ne jin daɗin da ke akwai ƙarshen shi ƙarshe ake ɗibawa in ƙarshen shi babu kyau to ba jin daɗi bane ba haka kuma wahalar da ƙarshen ta zai zuwa aljanna ita ba wahala bace ba sharrin da ƙarshen shi zai zuwa ai kasance aljanna ba shari bane ba na ga farko an kira ta wannan magana daga sai na abokan ya cewa la khaira fi la khaira fi khairin ba'dahu shar wa la sharra fi sharrin ba'dahu khair ce babu alheri cikin alherin da bayan shi sharri zai zo kun babu alheri babu sharri cikin sharrin da bayan shi alheri zai zo duk dai wanda musamman irin sharrin da alherin da zai zo mai dawama ne ko ko in sharrin ya kasance wanda zai zo bayan alherin nan mai dawama ne law kanat ad-dunya tasinu inda Allah janaha ba'udatin ma saka kafiran min ha shurbata mai haka yanzu cikin hadisin maza suna yana cewa da dai duniya a wurin Allah ta kai ta, ta kai naushin hukuken sabro da Allah bai shayar da kafiri ba makwarwa wa ɗaya ta ruwa da bai shayar da shi ba wani abin sha na ruwa inda a wurin Allah duniya ta kai yawunin hukukin sabon komai bata kai ba saboda haka Allah yake baiwa kowa kowa ita da kafirin da da mu'mini likilati dunya wa haqaratiha inda Allah tabaraka ta'ala saqa Allahu ila kulli fir'auna saboda karancin duniya da wulakantanta a wurin Allah tabaraka ta'ala ga ta ne ya kora ta zuwa fir'auna zuwa kowane fir'auna kowane katin fir'auna katin kafiri wa ila kulli namrud zuwa dukkan wani katin namrudu wa ila kulli fasikin zuwa kowane fasiki wa haniya anha kulla muminin taqim sai Allah ya kare ta daga barin duk wani mumini mai jin tsoron Allah wa kulli alimin da dukan wani masani wa kulli wali da dukan wani wali lakin allazina taqaw lakin allazina taqaw rabbuhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار نعم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم سيدي سوى نسكي صورهم وبنجي لهم جنات سنة على جنتي تجري من تحتها الأنهار da al'anharu ƙoramu suke gudana ta hata da karkashinta khalidi na fiya masu dawama ne a ciki muƙaddari na hulu da fiya abin ƙaddarawa dawama ne a cikinta nuzulan wannan huwa ma yu'addu lidhaifi dan abin da ake ama bako tanadi ne shine nuzul abin tarban bako ne wannan min indillahi daga wurin Allah wa ma indallahi ka san ku abin da ke wurin Allah mina sawabi na daga lada khairu lil abrar shine yafi ga mutanen kirki min mata'i duniya daga dan jin dadin duniya ma inda Allah mina sawabi khairu lil abrar abin da ke a wurin Allah na daga lada shi yafi a wajen mutanen kirki wa inna min ahli kitabi wa inna min ahli kitabi لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليل أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب نعم آه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله سنجد daga cikin mazuwa littahi Yahudawa laman yumin billahi lalle akwai wanda yake ba da gaskiya da Allah ka Abdullahi bin Salam tabkar Abdullahi bin Salam wa ma unzila ilaikum da kuma abin da aka sabkar zuwa gare ku shine alqur'ani alqur'an shine alqur'ani wa ma unzila ilaihim da abin da aka sabkar zuwa gare su at-taura wal injil ita ce at-taura da injila khashi'ina lillah suna mutawadi'ina suna masu kaskanta masu tawadu'u masu kaskantar da kansu lillahi ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa sai da ayoyin Allah da dan kudi wanda yake dan kankane la yashtaruna bi ayati llahi allati indahum fi tawrati wal injil ayoyin Allah wanda suke a wajen su na daga attawa wanda suke wato fi tawrati wanda suke cikin attawa wanda injil da injila samanan qalila ba sa sai da su da wani kuɗi wanda suke ɗan ƙanƙane mina duniya na daga duniya da an yaktumuha khawfan ala ri'azati wai da su rika ɓoye wa'annan ayoyin saboda tsoro akan su shugabancin su wanda in suka bayyana wannan ayoyin za su rasa shugabancin nasu kafila ghairihim ya yahud tamkar aikin waɗansu su na daga yahudawa ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wadancanan ka wanda suke irin wannan sifofi wanda suke ba da gaskiya da da Allah suke ba da gaskiya da alkur'ani kuma da abubuwan da ba sa sai da abin da aka ba su na daga intaura da injila da yan kuɗi kankane waɗancan naka lahum ajrum inda rabbihim lalle suna da ladan su sawabu amalihim ladan ayyukan su inda rabbihim a wajen ubangijin su inna Allah sariul hisab sai dai Allah mai saukin yin hisabi ne mai gaggawan hisabi ne yuhasibul khalqa shi kadar nisfa naharin min ayyami dunya Allah zai ma halitta hisabi ran tashin kiyama a cikin gwargwadon rabin rabin yini na daga kwanakin duniya توجه ولي من الأولياء إلى حمام to wadda dai a wannan dan lokacin daban kamar da kitawa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wajen mumini yake za a gane shi dan lokaci ne kadan kamar yadda zai cikin wani hadisi a mumini a wurin shi zai ga kamar duk tsawon lokacin hisabin nan kamar daga azhar ne zuwa al'asr amma kuma shi wurin kafiri abu ne mai tsanani sosai to tawajjaha waliyun min awliya illahi ila hammam wanda daga cikin waliya Allah sai ya tafi wurin wanka qila lahu ma turid akta ni kake ni ni kake so qala uridu an adkhul hammama li aktasila shi yace ina so in shiga wurin wanka ne dan in wanka a cikin shi qala lahu sahibul hammam sai ma abucin wannan hammamu ke ma abucin wurin wankan ne sai ce masa la la yudkhalu illa bi ujra wannan wurin wankan ba a shiga shi sai da lada sai an ba da lada shiga fansarafa huwa ya biki sai ya juya yana yana mai kuka qalu sai sai suka ce haza shaykhun kabirun muni amiyal hammami fasara biki fakat wannan natija tsoho ne gashi nan mai girma dan an hana shi shiga wurin wanka kawai ya juya yana kuka kawai qala sai ya ce musu la lam abki li annani munitu min hammam ba ina kuka bane saboda an hana ni shiga wurin wanka walakin sai dai in kana al-hammamu allazi huwa baytu shaytan la yudkhalu illa bi hujra wai in wurin wanka wanda shi asali ma gidan shaɗan ne in ya kasance ɗakin shaɗan ne ba a shiga shi sai an ba da lada fa kaifa adkhulu hadratan lahi tabaraka ta'ala illa bi amal yace to ta yaya zan shiga halarar Allah tabaraka ta'ala yace wannan ba ta yi ba illa bi amal sai da aiki kamar yadda ɗakin shaɗan ma ba a shiga sai da sai sai da lada to a kake tsammanin shiga halarar Allah ana shiga haka nan kyauta bilash a ce to illa bi amal sai da sai da sai da aiki wa kana wahidu min salihin tasakha thawbuhu ɗaya daga cikin salihan bayan Allah ya kasance tufafin shi yayi dauda walam yaghsiluhu bai wanke shi ba muddata hayati ma gasala thawbuhu shi matakar rayuwar shi bai taba wanke tufafin shi ba qala lahu ahadu sai wani mutum ya ce mai thawbuka wasikhul la ba sa an taksilahu yace wannan tufan naka yayi dauda ba kan lahi ka wanke shi na ba ba lahi bane ka wanke shi qala sai ce idza gasaltuhu idza gasartuhu yattasihu maratan sani yace ina wanke shi zai sake yin dauda kuma dai karo na biyu qala taksir wa idan yace sai ka sake wanke shi ma qala fa yattasihu maratan salisa sai yace sai sake kuma dai dauda dai na karo na uku qala taksir wa idan yace sai ka sake wanke shi mana qala inna allah ma khalaqani li ajli li ashtagila bi ghasli siyabi yace ni wa allah bai halitta ne wadan dan saboda in wanke tufafi inna ma khalaqani li ibadati tabaraka wa ta'ala Allah ya halice ni saboda ibada shi tabaraka wa ta'ala wa kana wahidu min salihina kuma ɗaya ɗaya daga cikin salihai ya kasance min salihina waliyun yuqal lahu al-haddad waliyi ne ana ce mai al-haddad kamar da Hausa makeri kenan yamsiku nara biyadihi wala tadurruhu wannan waliyin yana kama huta da hannun shi ba ta cuta mai sai kama garo shi hannun shi bai mai komai su ila an zalika sai aka tambaye shi me dalilin haka fa kala sai yace innahu ta'allaka bi imra'atin farawadaha cewa shi ya so wata mace ce shi ta'alluq kenan laraba suna ta'alluqi ga da Allah sani rataya amma ana nihin so suna cewa uliqtuha aradan wa uliqat rajulan ghairi wa uliqa ukhra ghairuha rajulu koko inda mai wanga ke cewa to dai shi dai uliku ta ta'allaka ta ta'allaka bi rati yana ne ya so ta mace farawa da sai ya so ya sai sai ya so ya lalata da ita famtan at sai ta hana kanta kala ce tace inna li zawjan ni wa ina da miji fa makasa muddatan sai ya zama hakan nan wani lokaci kamata zauja mijin nata sai ya zo ya rasu fa talaba an yatazawwajaha sai ya so ya arme ta famtan at sai ta kiya kala sai tace mishi la uwayyimu auladi bana bar ƴaƴana ba bal asunu auladi in sa zan yi in kiyaye ƴaƴana wa ba da zamanin bayan wani lokaci iftakaratil mar'atu wannan matan sai ta sai ta talauta takan sai tana bukatan wa hatajat sai ta yi bukata dai fa ta ci ilai sai ta zo gare shi ta tulubu minhu shay'an ta ta nema wani abu a wurin shi ta akulu wanda ma za ta ci hiya wa auladiha da diyanta ita da da auladuha da diyanta فقال لا تيتي متى لا أوتيك إلا إذا وافقت وافقتني ba na baki ba sai in kin yi min muwafaka fi ma talabtu minki cikin abin da na nema daga auren ki kabulu gaba na haka qala sai tace na'am eh na yarda fa khala biha sai keɓance da ita da fa alhal mala sai ya bata wannan dukiyar wa tadarra'at ila Allah tabaraka wa ta'ala ita ko sai ta kankantar da kanta wurin Allah ta yi addu'a wa qala sai tace lahu tace mishi innahu yatrukuha liwajhi Allah tabaraka wa ta'ala ka barni dan zatin Allah tabaraka ta'ala fa kala sai ce taraktuki da wajin na barki dan zati Allah fa kala ta lahu sai ta ce mishi najjaka Allahu minan nar Allah ya tsiratar da kai daga wuta kala yace munzu zalika yawm naru duniya la tuhriquni tun daga wannan rana yace huta huta dai ta duniya ce ba ta ba ta kona ni wa arju anna nar al-akhirati kadhalika la tuhriquni ina kaunar wutan lahira ita ma haka nan ba za ta kona ni ba wa shabun akhir duka wannan shehu yana mana bayani ne karkashin cewa ita rayuwar duniyar nan duk abin da ake ganin dan jin daɗi na duniya mata'un qalilun dan jin daɗi ne mai wucewa in aka yi hakuri da shikin duka an yi dacewa wa shabun akar akwai wani matashi kuma na daban shi ma ratuhu imratu jamilatu wata mace mai kyau sai ta ganshi fa hawalatu famtana ita wannan kare ita ce ma ta neme shi sai ya kiya fa zayyanat baitaha bi anwa'iz zakharifi ta kawata ɗakin ta ko gidanta da nau'o'i na ƙawa wa watsayi ya batuhu kuma ta sanya mai tare ta sanya ta saka tare ga ɗakin nata ko ko gidan nata duk ta kansa tashi wa arsalat ajuzan ila shabi sai ta aika wata wata tsohuwa wajen wannan matashin fada'atu sai ta kiraye shi fastajaba da dawati sai ya amsa ma kiran wannan tsohuwa wa dakala albayta ya shiga ya shiga wannan gidan wa ra'a ma fihi min az-zakharib sai ga abin da ke cikin shi na daga ƙawa wa anwa'i tibi da kuma nau'o'i na turarurruka fa aghlaqat al-mar'atu al-baba macen nan sai ta kulle kowa wa rawadatu an nafsi ta neme shi akan shi ta neme ta yana datar shi fa qala shabu wannan matashi sai ce ana al'ana muhtajun litaghawud sai ce ni ho bayan gari nake ji a gura mai wurin bahaya hatta hatta adkhula bayt al-khala har sai na shiga ban daki fa dakala bayt al-khala sai shiga makewayi wata gawata wata lakhata bil ghaiti sai ya yayi bayan gari ya shashaha mai jikin shi da shashaha mai ya samu kanshi kashin wala ma karaje mutalatikan da bil ghaiti da yito yana shashahe da da kashi ko a jiki ko ina jikin shi qalatul qalatul maratu matan sai tace haza majnunun kai wannan mahaukaci ne fadafatu fadafatu fakat sai ta ije ta iza shi kawai fa karaja min baita ya hita ya targa daki nasa da gidanta fa atahu jibril fa qala lahu sai malaika jibril ya zo mishi ya ce mishi anta yusuf wai kai ne yusufa kai ne annabi yusufa fa tahawwala al-ghayatu tiban wannan kashin sai ya koma turare kawai fasara yafuhu minhu ra'ihatun ra'ihatul miski sai kamshin almiski ya zama yana tashi daga gare shi muddu hayati matukar rayuwar shi bitilkan fa'ila da wannan aikin da ya aikata نعم يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا كون لو كبار gaskiya isbiru ku ya hakuri ala da'ati absabin Allah da'o'i wal masa'ibi da musibu shi ma ku yi hakuri akan musibu wa al masma'ati kuma ku yi hakuri daga barin saban Allah wa sabiru ku yi hakuri kurceceniya al kufara da kafirai fala yakunu ashadda sabran minkum kas kafirai su kasance su ne mafi tsananin hakuri a dangance da ku in kun gaba da su musamman wajen yaki kas yi ku hakuri wa rabidu annan ku yi abin da kike mai zaman dako aqimu alal jihadi ku tsaya akan jihadi ribat kenan wattaqullaha ku yi tsoron Allah fi jami'i ahwalikum a cikin baki ɗayan halayenku la'allakum tuflihuna tabbas za ku rambanta tafuzuna bil janna za ku rambanta da aljanna wa tanjawna minan nari kuma ku tsira daga wuta jaa rabiu ila ila rasul sallallahu alaihi wasallam wani balarabe ko ba kauye ana cewa balaraben kauye amma su laraban su ce ba balara arabi kawai ba kauye ake ni a wani ba kauye ya zo ila rasulullah sallallahu alaihi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ana usalli khamsa salawatin fil yawmi ni ina sallah salloli guda biyar a yini wa laila da dare wala azidu alaiha an bani kari akan ta sallolin ne na farilla wa asumu ramadan gashi ina ina kuma azumta watan ramadan wala azidu ala zalika bana kari akan wannan az-zakatu laysat alayya ana faqiru ga ta zakka ba ta hau kaina ba saboda ni babban mabukaci ne wal hajju laysa alayya ana da'ifun hajji ma bai zama wajibi a kaina ni mai rauni ne fi ayi darin askunu a ina wani gida zan shiga in na mutu fil janna aljanna a fatahikar rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya wa qala ya ce mishi idza idza hafizta ainaika an sintaini an an sinaini wa lisanaka an sinaini wa qalbaka an sinaini fa anta ma'i fil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai in ka kiyaye idanunka daga abu biyu kuma ka kiyaye harshenka daga abu biyu ka kiyaye zuciyarka daga abu biyu to kai kana tare da ni a aljanna um idza hafizta aynaka min an-nazr ila al-harami in ka kiyaye idanunka daga kallo zuwa haramun wan nazar ila al-insani bi ayni al-ihtiqari da kuma duba zuwa wani mutum da ido na wulakantarwa kallo irin na mai hadin kitawa la hindu an yanzu ila muslimin ko bi nazratin tuzi kallo ne na na wulakanci wannan kallo na rena dan adam wa hafizta lisanaka min al-ghibati wal kadhibi kuma in ka kiyaye harshenka daga yi da mutane cin nawa mutane wal kadhibi da ƙarya wa hafizta qalbaka min al-ghilli wal hasadi in kuma ka kiyaye zuciyarka daga keta keta da hasada keta suna ce al-ghil irin keta boyayyen keta eh bakin ciki kenan da da hasada to ma anta fa anta ma ifir janna kai kana tare da ni a aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isbiru wa sabiru wa rabiru ku yi hakuri ku yi ku hakuri kurce ko ku yi hakuri kurce ce ne wa rabidu ku yi ku yi ribadi ku tsaya akan jihadi yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbirukum bima yukaffiru ankum sayyi'atikum shin ba zan ba ku labarin abin da zai yake kankare zunubanku ba a wayar fa'u darajatikum kuma yake ɗaukaka darajojinku isbagul wudu fil makari cika arwalla a lokutan da ake ki lokacin sanyi ne ko ko da irin wannan ko ka tsaya dai ka cika arwalla lokacin da lokuta na makari lokacin da ake ki ki akwai wani abubuwan da suke sa mutum ya ki haka wa kasratul huda ila al masaji da kuma yawan tako zuwa masallataya ka rika tattaka kana ta masallaci wannan babban abu ne kaga ga wasu kawai sun yi goma ce ga masallaci sun sun ga muna cikin wurin wani gara mutanen mu bi kaga wannan tattakin da zaka ya barka tattaki ɗaya da zaka yi za a baka lada goma a ɗauka ka da daraja goma a sauke ma zalibi goma akalla abin da zaka samu gashi ma in kana yin wannan abin yaji manzo Allah sallallahu yake cewa farko hadisi nan cewa ne ba zan baku abin da ke kankare muku zunubanku ba kuma ya ɗauka daraja ku shi ne ke zana wannan yace akwai yawan tako zuwa masallataya wanti za da sala ba da sala da kuma jiran sallah bayan sallah jiran sallah bayan sallah an yi sallah kuma ka tsaya kana jiran wata sallah har wata sallah ta zo fa zalikar ribat wa an suka ce ko da ma jira ne kake duk inda kake sallah ke a zuciyarka duk inda kake lokacin sallah kana kana hangen sallan da kake take zuwa duka ma ana sifar da cikin jiran sallah cikin sallah to da jiran sallah dai bayan sallah banza Allah sai sunan kici fa zalikum ribat fa zalikum ribat fa zalikum ribat wancanan ku shine ribadi wancanan ku shine ribadi wancanan ku shine ribadi ribadi shine ake abin da ake ma zaman dako irin masu sojawa da suke tsare tsare wani sagara wani kofa wanda za a iya kawo wa musulmi hari a wajen to masu tsaya a nan wurin masu tsaya dai wajen jihadi suna nan wurin to suna da wata irin farala mai yawa a farala ta su suka hadisi da dama na irin lillinka aikin da ake musu wanda ba ya mutu a wannan halin don da ya mutu hadisi ya faɗi don da ya mutu ake shi ya tsaya amma ban da yake wanda ke ribadi shi wanda ya mutu a wajen ribadi an kama rubuta mai aikin shi kina har zuwa tashin kiyama shi wurin shi ba a yanki ba a yanki rubuta yake na'am da mun zo karshen suratu ali imrana za mu shiga suratu nisa mai ayoyi madaniyatun miyatun wa kamsin aw sittin wa sab'in aya mai aya ɗari da saba'in da biyar ko ɗari da saba'in da shida na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء مم.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام مم.
إن الله كان عليكم ركيبا نعم يا أيها ال- بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آه يا أيها الناس يا كو متاني أهل مكة mutanen maka kuma da mutanen ko ina da ko ina ita kulla ita ku rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ya kaba ku ku ji tsoron ukuba ta ubangiji da an tuti'uhu tsoron tsoron da za ku ji me shine ku bi shi ku ku- ku zama masu da'a gare shi allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah nan shine wanda ya halice ku daga rai guda daya Adamu shine annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha wannan ran guda daya da gare shi ya halicci matar shi Hawwa'u ita ce Hawwa bilmad yace ana cewa Hawwa'u ne ana ana jan wawun ba saba- sabani yanda wani suke cewa Hawwa Hawwa ko Hawa ba a jan wasu ba su jan wokin Hawwa'u dai Ah, min dir'in min adla'ihi al-yusra daga hakarkari daga cikin hakarkarin hakarkarin shi na hagu wa basta min huma rijalan kasirun sa wa basta farraka ya dai ya rarraba wa nash- wa nashara ya daidaita min hada min huma da gare su min adama wa Hawa- hawa daga adamu da hawa rijalan kasirun wa nisaa mazaje masu yawa wa- wa wa nisaan da mateki Allahu khalaqa adam biyadihi Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adamu da hannunsa wani suka ce da kudurarsa wa khalaqa hawa'a min dil'ihil yusra ya halici hawa'u daga haka daga hakarkarin shi na hagun wa basta minhuma rijalan kaseeran sai Allah ya ya daidaita ma- mazaje masu yawa ya watsa mazaje masu yawa wanda sa'an kasiratan da mateki suma masu yawa kazalika hakanan bi hazfin na'ati isharatun ila anna nisa haqquhunna tasattur wai da aka shahi na'ati ba a ce nisa'an kasiratan ba da aka ce rijalan kasiran wani sa'a wannan na'atin sifan nan tasu ta yawa mata da aka shahi ta isharatun nuni ne ila annan nisa'a cewa su mata haƙƙohunna tasattur abin da ke haƙƙi a kansu wajibinsu shine su rika sitirta kansu mata ba su su rika hitowa haka nan ba suna tabarruji abin da aka so kansu su rika sitirta kansu- kansu ina shine wajibinsu kuma duk wannan rashin shiwa matsaloli da jiya suka suke biyo ba suke ake ta gani ma amma rasa ma kan ma yanda za a shiwo kan abin duk wani haɗe da da matsaloli da ake gama da su rijalan atabil wasu da yace rijalan sai zo da da sifa kasiran yace masu yawa wa nisa'an da yace ko mata satarar wasfa sai ya boye sifan na yawa bai ce ba kasiran kasiratan ba wattaqu wattaqullaha allazi tasaaluna bi ku ji tsoron Allah wannan da kuke roƙon junanku bihi dan shi ittaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wannan da kuke sa- roƙon junanku da shi idza sa'alta akaka taqulu lahu atini lillah in ka in ka tambaye dan wanka ko ka roki dan wanka sai ka ce me ka bani dan Allah unashiduka Allah ina gama ka da Allah bi haqqillahi dan haƙƙin Allah fi ma bainakum wanda kuke yin wannan tsankaninku haisu yaqulu ba'dukum li ba'din as'aluka billah ta inda shashin kuke ce mu tashi ina gama ka ina roƙonka da Allah wa anshiruka billah ina ma gamniya dan Allah wattaqul arhama kuma ku kare zumuncinku an taktauwa daga ku yanke ta wa kunu ko ko kanu dai ya tanashaduna birrahmi aidan kuma dai akwai ma'ana wannan tawawin ya ta zama tsafi ne kamar yadda ake Allah da kuke Ah, Allah da kuke roƙon junanku dan shi hakan nan su ma alhu- kuma ku ku- ku ji tsoron ku kare wa'annan zumuncin naku kaf kaf ku yanke shi zumuncin nan wanda shi ma kuke ma junanku gamniya dan shi Ah, shi ma ana mutane sun kasance suna gamniya suna cewa kai dan zumunci ko kamar dan zumunci inna Allah kana alaikum raqiba sai dai Allah ya kasance mai tsar- mai tsaro ne akan ku hafizan li amalikum mai tsare mai kiyaye ayyukan ku ne wa mujazikum biha ku mai saka muku da ita ai lam yazal muttasiban bizalika Allah baya gushewa mai sifantuwa da wannan arshadana fi hadhihi al-ayata ila taqwa wa silatir rahim Allah ya shirye mu a cikin wannan ayan zuwa tsoron Allah da kuma sada zumunta arrahimu mushtaqqatu min rahman ita arrahim zumunci abin tsagowa ne da sunan Allah arrahman mai rahama yaqulu alhaqu Allah tabaraka ta'ala yana cewa faman wasalaki wasalsuhu duk wanda ya sadar da ki zan wanda ya sadar da ke ke zumunta wasaltuhu zan sadar da shi wa man qata aki qatatu wanda ya yanke ki kuma shi ni ma zan yanke shi daga rahamata wa taka wallahi ita tsoron Allah kuma haisu zukira ko ina ko a ina kaji an ambaci tsoron Allah imtisalul amri wajtinabin nahi ana nihin kwatanta umarnin Allah wato aikata abinda Allah ya ce aikata wajtinabin nahi kuma da kauracewa abinda aka hana abinda Allah ya ce ka ayi ka ayi shine tsoron Allah wasilatul rahim sada zumunci annasu mukhtalifuna fi zalika mutane sun sassaba ba ɗaya suke ba shine wato sun sassaba a cikin wannan minhu maganiyun a cikin mutane akwai mawdati silatu rahimi bisilati bisilati bil mal shi sada zumuncin shi da kyauta ne da dukiya at-tuhfatu ala qadri satihi yin tsaraba kyauta gwargwadon ikon gwargwadon ikon shi gwargwadon yarwar shi wa man lam yaqdir an yathifa an yuthifa bi shay'in min al-mali wanda bai da ikon yi kyauta da wani abu na kuɗi alkhidmatu wa ziyaratu wal muwasala abin da ke kan shi yayi hidima yayi ziyara yayi sada zumunci shi haka nan hatta wala lim usito dai shine dai muwasala inda ka je saduwa ka je ka sakatar da mutum inda ke ka sadu da shi hatta al murasala har murasala irin aikace na ka rubuta wasiƙa bil kitabati da rubutawa kullu hadha dakhilu fi silati rahim duka wannan yana shiga cikin sada zumunta ورد في الحديث أن الإنسان يبقى من عمره ثلاثة أيام يا زو أتكين حديثي zai kasance a mutum abin da ya mai saura tsawon shi bai huce kwana uku ba bai za wasila rahimahu abqahu Allah wa salasina aman in ya sadar da zumuncin shi dalilin wannan sadar zumuncin da yi Allah sai ya wanzar da shi sai ya shekara talatin shi da kwana uku ne suka mai saura kawai mutu sai a ƙara mai sai zama shekara talatin wa yabqa min umrihi salasuna aman ya kasance wani mutum yana kasancewa abin da mai saura cikin tsawon shi shekara talatin ne fa yatta wa rahimahu sai yanke zumuncin shi fa yasira ila salasi ayyam saboda wannan yanke zumunci da yi sai ya koma yanzu kwanan kwanukan nashi sun koma saura kwana uku kawai shi da da shekara talatin yake suka mai saura sai a yanke mai sai ya kai yanzu sauran shi kwana uku fa da hada saboda haka qat'ur rahimi rubbama yatasabbabu fi qasr al-amar yanke zumunci yakan yi wani lokaci ya zama dalili na takaita tsawon kwanuka wa haza fi haƙi ma fi alwahil mahawi kaman mai tambaya zai tambaya to wannan abin da Allah ya riga ya rubuta wa zai rubuta wato ya riga ya rubuta shi to tukaka kuma za a rage ma wani ko za a ƙara ma wani alhali ko kowa ajiri ke yake da wannan musamman wani abu a mutu a wurin Allah sai to shewa ce wa haza fi haƙi ma fi alwahil mahawi akwai abin da ake ce ma al allo alluna alluna na shahewa wa'inda ana shahewa an su abuwa ana ana ana ana gogewa ana ana tabbatar da wasu yamhullahu wa yusabbit Allah yana shahi abin da yaso yana tabbatar da abin da yaso a ciki amma ma fi ummul ummul kitabi amma akwai abin da ake ce mai uwar littahi to abin da ke cikin uwar littahi wannan fala ya tabaddalu shi baya canzawa shi baya canza asalin inna allaha kana aliman inna Allah kana alaikum raqiba sai dai Allah ya kasance akan ku hafizan li amalikum mai kiyayewa ne ga ayyukanku na'am wa tulita mun wa tulita ma amwalahum ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تقلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا نعم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم كما كبي ومرايو دوكيو ينسو نزلت هذه الآية وأن آية تسبق في يتيم أتكوني مرايا طلب من وليه ماله فمناه da ya nemi waliyin shi ya bashi duke shi sai waliyin nashi ya hana shi faƙala ta'ala sai Allah maɗauki sarki ce a hatu da sama ku bayi wa marayu a sigar ƙanana allazina la aba alahum wanda ba su da uwaye amwala dukiyoyin su iza balagu in suka balaga wala tatabaddalu al-khabisa bit tayyib kar ku masanya al-khabisa mummuna shine haram bit tayyibi da daddada shine al-halal halal la ta'kula la ta la ta akul malal yatimi ma amalika karka ci dukiyar maraya tare da dukiyarka zalika khaltul jayyid birradi wannan wancananka shine cuda mai kyau da mara kyau wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum la ta'kulu amwalahum kakku ci dukiyoyinsu madmunatan kuna masu hada ta ila amwalikum zuwa dukiyoyinku innahu san da cewa shi lamarin da sha'anin akalu amwali ya tame cin dukiyoyin marayu kana huban ya kasance wani irin zunubi ne kabiran mai girma azima mai girma na'am wa khiftu وإن كفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكهوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث والربا فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تولوا نعم آه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أن ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبع لكم عن شيء
وآتوا النساء بابكم وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى in kun yi tsoron rishin adalci a cikin marayu na zanata hadhihi aya wannan aya ta sauka lamma taharraju min wilayatil yatim lokacin da suka shiga cikin kunci dangance da walici na marayu wa kana fihim man tahata hul asharatu asharu aw samani min al azwaj ya kasance cikin su akwai wanda karkashin shi akwai mateki wani wani da mata goma wani takwas min al azwaj na daga mateki dai fala ya ajul bainahunna baya adalci tsakankanin su kana wahidun inda hu samani min al yatama yatazawajun alalin wanda suke karkashin shi nan nashi wai ya kasance ɗaya daga cikinsu yana da har mace guda takwas daga cikin marayu kawai yake armansu sai ya arme su da annahu la kulfata lahu bi tazwijihinna bai da wani saboda bai da bai da wata wahala ta ya aurar da su kawai shi ya are arme kayan shi ma shikenan wala yudihunna haqqahunna amma kuma baya ba su haƙƙin su la fil mali ba a cikin dukiya ba wala fil kismi kismi ko da a cikin rabon kwana kwana wanda ake na mataki bai raba musu bai raba su bai bai ba su hakkin su fa za jaurun wannan zalunci ne fa qala ta'ala sai Allah madauki sarki ce wa in khiftum Allah tufsidu in kun ji tsoron Allah ta adilu ka ku yi adalci ku yi tsoron ba za ku yi adalci ba file ta mai a cikin marayu fataharrajtum sai kuka shiga kunci min amri min daga lamarin su fa khafu aidan kuka ji tsoro dai fa kawo sai suka yi tsoro dai aidan Allah ta ajilu kamar ce kamar kafu kinan wani wani iltifati ne kamar shiftu kamar kamar shiftu yazo kamar in kan ba ba iltifati yake ba Allah ta ajilu ku yi tsoron kar ku yi adalci bayan nisa'i tsakankanin mataki idza nakatumuna in kun arme su to me za ku yi fankihu ma dabalakum min nisa'i yanzu ku bar zancen arman marayu fankihu tazawwaju ku armi ma tsaba da kuma abin da ya dada daga gare ku min nisa ina daga mateki iza iza la izan kenan la tatazawwaju izan la tatazaw la la tatazawwaju yatama allati la ragabata laka fihinna karka armi marayu wanda baka baka kwadayi a cikin su ba wai ba san su kake ba bal tazawwaji ma tsaba laka ka armi abin da ya dada daga ranka min nisa ina daga mata masna in shi ita ta zawwaji isnatayn isnatayn in ka in in ka so ka armi guda biyu biyu mana ka armi mace ka armi mace biyu wa sulata da uku uku wa ruba'a da hudu hudu shine arba'an arba'an wala tazidu ala zalika amma kar ku kara akan hudun wannan ya juzu lil mari an yatazawwaja wahidatan ya halitta ga mutum ya armi mace daya aw isnatayn ko mace biyu aw salasan ko mace uku aw arba'an ko ko mace hudu fa in khiftumu alla ta'dilu in kuka yi tsoron rishin adalci cewa ba za ku yi adalci ba haza duka wannan kenan ku arami sa guda hudu haza bi sharadil adli da sharadin adalci ne fa in khifta min ghayr min ghayr al adl in ka ji tsoron rashin adalci fa wahidatan to in ku ha ku arami guda daya aw ka tasiru ala ma malakata imanukum ko ko ku takaitu absa abinda damar ku suka mallaka min al ima'i na daga koyangi iz laysa lahunna miyal huquqi mali zawjati domin su bayi mata ba su da ba su da haƙoƙi irin wanda ke haƙoƙi wanda mata suke suke da wanda ba ba ba ku yangi ba zalika anna Allah ta'ulu wannan shine aka rabu mafi kusa Allah ta'ulu Allah ta juru wato daga kakar ku je ku yi zalunci na'am atun nisa'u wa atun nisa'a صدقاتهن نهلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا نعم وآتوا النساء صدقاتهن نهلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا فكنكم وآتوا النساء صدقاتهن نهلا كبيوا ما تيكي صدقاتهن جمع صدقة واتو sadakinsu shi ne muhuru wannan jami ne na mahar shi ne dai sadakin sadakinsu nihila ya kasance nihilatan a tsa'an a tsa'a adiyatin kyauta ta wata irin kyauta kyauta ce ta ta abin da za ku badawa an tsibi nafsin daga daɗin rai kanu ya tazawwaju ya nisa wala yarfa una da wannan muhur sun kasance suna arman mataki ba sa ba su sadakinsu wa kunna izawujina banatihinna wa yakunna ma sika ilayhinna min almar su ma uwaye mata sun kasance suna awartar da diyansu mata kuma su cinye abin da aka ba su abin da aka koro musu na daga sadaki ba sa ba su matan diyan nasu kome bayan dima da kuma an shay'in ko ko mun karanta shi ko bayan dima da kuma an shay'in min nasan in sun da dada sun gara ma sun ba ku wani abu dan karan kansu shine fa in dibna lakum an shay'in minhu nafsan in dibna lakum nafsan sun ji dadi a ransu an shay'in daga wani abu minhu da shi sadakin suka baku wannan tamyizan ne na ina na da aka ce nafsan din nan fa in dibna aka ce fa in dibna lakum an shay'in minhu wannan aka ce fa in dibna lakum an shay'in minhu yayi to amma dibna me suka dada lakin shi dan ya zama tamyizi sai aka ce nafsan kin shine ake tamyizi abinda ke bambanta fa kuluhu hani'an ku ci abinda suka baku a tsayiban yana mai dadi hani'an kenan mari'an mahmud al-aqiba mai karshe abin yabo la darar lakum fi babu wata cuta da za ta samun ku a cikin shi fil akhirah al-akhirah shi shine mari abinda koda ka sha hani an mari abinda zaka sha ya huce ma makogoro ba matsala to shine babban matsala da mun a wurin Allah abinda za a tarda lahira to wannan kuka cin da dadin da aka baku babu komi kai ka ci babu komi wannan wala tutusa wala wala tusufa wala tuqtus sufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum fi qiyaman warzuquhum وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وقياما وقياما ولا تؤتوا السفهاء kar ku baiwa ayyuhal auliya ya ku waliyan marayu kar ku baiwa wawaye almubazzirina masu almubazzaranci minar rijali wan nisa'i wasu biyan na daga mazaje da mata da, da mataki da yara kar ku ba su amwalakum dukiyoyinku ai amwalahum ana min dukiyoyin nasu wanda kuke kula musu da su al-yatimu ma dama layma buluguru shidan shi maraya matukar bai kai shekaran mallaka hankali ba yuslihu litasarrufi fi malihi da yake dacewa yayi tasarrufi a cikin dukiyar shi ma dama safiyan la turfau ilayhi almal matukar yana wawa kenan ba a bashi dukiyar shi ba a ba dukiya zuwa gare shi adafa amwal litame ila al-awliya li ta'akkuda ri'ayatiha li ta'akkudi ri'ayatiha anan Allah ya raba dukiyoyin marayu zuwa waliyai yace amwa lakum bai ce amwalahum ba ya raba dukiyoyin nasu ne sai ce dukiyoyinku dan saboda wai karfafa kulawa da ita dukiyoyi ne nasu amma yanzu a hannunku suke ka kula ku kula da su kamar dukiyoyinku naku na kanku ka ku yi sake da su Allah tija Allah lakum qiyaman wanda Allah ya sanya muku a cikin su wannan dukiya a cikin wannan dukiya Allah ya sanya muku ma tuqawwamu bihil amti'a abinda kuke kimantar da wa'ansu kayayyaki da shi a dukiya da ita ake kimantar da kayayyaki misali mutum wanda ya, ya, ya mutu misali ya bar gona guda yana da ɗa biyu ko ɗiya da yawa yaya za a yi a raba wannan dukiyan wannan gonan doka a ce mutum yaro talatin ya bari ya bar gona guda in yana so za a iya a yi taki taki a raba amma mutane suna so an ana so sai a kimanta ta a saida ta wannan gonan ta yi kaza shine an kimanta ta da biza a kimanta ta da biza a sayanta da kuɗi dukiya to shine aka ce Allah tiji Allah la kuma kiyama wanda kuke kuke tuqawwamun al-amsiya wanda kuke kimanta a kayayyaki da ita dukiya ko menene gida ne sai mai kima a ce wannan gidan yayi yayi kaza na kuɗi ko wani abin hawa ko miye ma dai kayayyakin ku duk da kuɗi kuke kimanta su to wannan dukiya wanda Allah ya bata daraja haka ake kimanta kayayyaki da su ita lalle shine kakku baiwa wanda suke suba wannan dukiyan har sai sun kai warzuquhum fiha amma at'imuhum ku ciyar da su min ha daga cikin wannan dukiyar kuma ina zan zaka shi ko
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نعم lamun dan baro kadan to bari mu karanta wasu kuma ba abtul ya tamiya ta idza balagun nikaha fa ina nasu min rushdan farfau ilayhim amwalahum ولا تاكلوا اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف واذا رفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا آه mun ce warsu ko fiya ku ciyar da su a tsaye mu'mina daga ita ruwan duke wa ku suhum kuma ku tufatar da su wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku hida musu ku rika hida musu magana wadda take ta alheri ah wadda take abu sani in iduhum iduhum idatan jamilatan ku musu alƙawali alƙawali wanda yake mai kyau bi sa'ihim amwalihim da idza rashidu da wai alƙawalin za ku musu na za ku ba su dukiyoyinsu in sun mallaki hankalinsu shine ku rika musu alƙawali wannan magana za ku musu alƙawali ku kwantar da hankalinku in Allah ya yarda ku dai ka ku dai kama hankalinku dai in an kun kai inda ya kamata a ba ku duke ku za mu ba ku duke ku wannan kuɗi naku ne shine ku da musu magana wadda take mai alheri ita ce kullun qawlan ma'rufa wa abtalul yatama sannan ku jarrabi ikhtabiru al yatama ku jarrabi marayu qabla al bulugi tun gabanin balaga aw ba'da al bulugi ko kuma bayan balaga ne fi dinihim wa tasarrufihim fi ahwalihim a cikin addinin su da kuma tasarrufin su a cikin halayensu ku jarrabe su ku gani hatta iza balagun nikaha har in sun isa sun kai wurin arme saru ahlan lahu ma'ana sun zama ahali na a musu arman sun zama masu cancanta da a musu arme bil ihtilami da mawliki sun kai shekarar mawliki aw sun koko ba mawlikin ba suka yi ba amma sun kai shekaran na su yi mawliki wa huwa istikmalu 15 sana shi ko lokaci na kaiwa na mawliki shi ne shekara goma sha biyar amma ha za mu zabu shafi'i wannan mazhabu imam shafi'i ne wannan imam shafi'i da yaro ya kai shekara sha biyar kawai shikenan ya zama baligi ya yi murjin ko bai ba aw samani ta ashirin aman hadha mazhabu malik ko ko shekara goma sha takwas a wajen imamu malik wajen malikiya kuma shekara goma sha takwas ne ko yaro ya yi mulki ko bai yi mulki ba ya balaga ya balaga aw balagul hulba koko ana nin dai sun kai lokacin mulkin fa in anastum min rushdan fa in anastum in absartum in kun ga kun tsinkayo kun ga rushdan minhum rushdan wato kun hango salahan shine gyaruwa fi dinim a cikin addinin su wa malihim da dukiyoyin su shine hankalin in kun in ko kun hango wannan a cikin su fadfa'u ilayhim amwalan to ku mika musu dukiyoyin su wala takuluha kar ku ci dukiyoyin nasu ayyuhal awliya ya ku waliyan su israfan bigairi haƙin akan barna ma'ana bigairi haƙin ba tare da gaskiya ba wa bidaran kuma dan mubajiri na ila infaqi ha makafata an yakbaru dan gaggawa wajen ku ji maza ku ci yadda ita ku kashe ta dan tsoron su girma an yakbaru rushidan su kai su kai lokacin mallaka hankali fa yalzimukum taslimuha ilayhim sai miƙa ta zuwa gare shi yake wajabta yalzimci akan ku ma'ana ka ku yi maza ku cinye dukiyan tun kamun su girma dan saboda suna girma ma kawai kasance wai ba an ce ba to sai kun bada dukiya a ai ba mun ba ku mun ba ku ai kun ci mun kun cinye mulki ku shikenan a ka ku musu haka wa man kana wa man kana ganiyan duk wanda ya kasance miyal auliya daga cikin waliyan wato waliyan su marayin nan ganiyan duk wanda ya kasance mawadaci ne fal yastafif to ya kame yu'ifa an mali yatim ya kame daga barin cin dukiyan maraya in kana da wadata to kaka ci komai daga cikin dukiyar shi wa man kana faqiran wanda kuma wali mai kulawa da dukiyar marayin nan ya kasance shi ma mabakaci ne fal ya akul bil ma'ruf to ya ci da alheri ma'ana bi kadri ujrati amalihi ya ci gwargwadon ladan aikin da yake musu fa iza da fatumu ilaihimu amwalahu in kuka mika musu in kuka mika dukiyoyin nan ila da tama zuwa marayu a kuka duke mika musu amwalahu dukiyoyin su fa ashidu alaihim to ku kawa shaida a gare su annahum tasallamuha cewa su sun karɓi dukiyoyin su kar ku tashi lokacin da suka girma suka isa a ba su dukiyoyin su kar ka ja maraya cikin ɗaki da kai sai shi ka miƙa mai a'a a kirawo shaidu yawa saboda abin da yake zai kan shaidu a ga nan ga dukiyoyin wannan amana ga tanin dai sun kai a basu ga sunan ku shaida na basu dukiyoyin su ba shi duwa dai wa kafa billahi hasiba Allah ya isa Allah ya isa hashizan mai kiyayewa li amali khalqihi ga ayyukan halittansa wa muhasibahum kuma mai musu hisabi ونزل نعم للرجال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفرودا نعم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال ونن ونزل ردا لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار يازو ya sabka wannan aya ta za mu karanta ta sabka ne dan raddi akan abin da ya kasance ana aikatawa abinda lokacin mutanen jahiliya suke akan shi na rishin baiwa mace gado da yara kanana kawai mace ta ba ta ba ta gado haka ne yara kanana sai Allah ya tabaraka ta'ala ce lirrijali yana ga mazaje al-auladu wal aqrabun wanda suke yara wanda suke yaya da kuma makusanta yaya na mamaci da kuma makusantan shi nasibu suna da nasibi shine hazun wani rabo mimma tarakal walidani wal aqrabuna daga abinda uwaye suka bari da kuma makusanta almutawaffawna wanda suka rasu walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun hakan nan mata su ma suna da wani rabo daga abinda uwaye suka bari ko ko makusanta mimma qalla minhu aw kasur daga abinda ya karanta min almalikin na daga dukiya aw kasura ko ko ya yawaita ja'alahu Allahu nasiban mafruda wannan Allah ya sanya shi wani rabo ne wanda yake abin farlantawa maqtu'an abin yankewa bi taslimihi da mika shi ilaihim zuwa gare su na'am wa idza hadara wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa na'am وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فإذا أذن القسمة أولي القربى ربون قالوا لزعي إذن أولي القربى ما أبوتا كسنتي zaune karaba wa'anda suke ma'abuta kusanci ne mimman la ya rusu daga cikin wa'anda ba sa gado idza hadal kismata in suka halarci raban dukiyar sun zo gaban su gaban su za a rabawa da su wa'annan makusanta ne amma sai dai ba sa gado wale tama da marayu su ma suka zo gaban su za a in kasance gaban su za a raban wannan wani masaki da miskinai su ma sai kasance gaban su ne sun halarci wannan raban to farzuquhum minhu ku arzuta su daga wannan wannan duke da aka bari shay'an wani abu kabalar likismati tun gabanin rabon a samu wanda abu a basu mana ba shi kace haƙul aini wa qulu ayyuhal wa qulu ayyuhal awliya kuma ku ma'abuta ya ku waliyan mamata qulu lahum ku ce musu idza kana alwaratatu sigaran in masu gada masu gadan sun kasance yara ne kanana qaulan ma'rufan ku hada musu magana wadda take ta alheri jamilan magana mai kyau bi an ta'taziru ilayhim annakum la tamliku lahu wa annahu lisigar wato magana nan wanda za ku ma wa'ancan wanda suka halarta su ukun nan ma'abuta zumunci wanda ba su gado koko marayu koko a miskinai ku dan ba su wani abu kuma ku ba su magana mai kyau ku kawo hamzari bi an ta'taziru ilayhim shine ku kawo hamzari zuwa gare su ku ce musu annakum la tamlikuna cewa ku ba kwa mallakan wannan dukiyan wa annahu lisigari na yara ne wannan dukiya ce ta yara wa haza wannan kila innahu mansukun an ce shafaffe ne wannan an shafe wannan maganan wa kila la wani kauli aka ce a ba shafe ta ba walakin ta hawanan nasu fi tarkihi mutane sun yi sako sako ne sun sun yi sauki ne ko sun wulakantar da sun wulakantar ne da wannan a cikin barin wannan kin barin yin haka daga na baiwa wa'annan sun halatta ko su koko wa'anda za a ba maganar da za a ba su dan alherin da za a ba wa'annan suka halatta koko maganar da za a haɗa musu ta alheri mutane sun yi sakwasakwa da ita ne koko sun wulakantar da ita suka farta wa alaihi akan wannan wa huwa nadbun wannan wato umarni ne kenan na mustahabbanci an so a yi haka wa annabi abbas ne wajib an karɓar gaba da Abdullahi da Abbas ma ce a'a ba wani mustahabi bane wajibi ma ne ai haka wanda suka halarta a dan musu wani abu kuma a hida musu magana wadda take mai kyau wal yakhsha allazina wal yakhsha allazina law taraku min kalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية آه الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وإن دا سيكسانتي دا ذا سبر bayan su za su bar wata zuriya wanda suke di'afan masu rauni to wani yaksha wa khafu alaihim kuma suke suke tsoro akan wannan zuriyan tasu to su ji tsoro ma'ana wal yakhsha lalle ya khaf alal yatama wa'anda suke halin su shine wannan kai ma kana da zuriya kana gudun kai ma ka mutu ka bar ƴaƴanka ma masu rauni to ka yi tsoron Allah a cikin lamarin maraya marayu allazina law taraku ay ay qarabu an yataraku an yatruku ana ne wa'anda suka kusa da su bar tunda ba su bari ba su kwana dai kai ma da kake kula da wannan dukiyar ta maraya to ka san da kai ma kana kusa ka bar mawata marayu naka to min khalfi ma bayan su ba da motin bayan mutuwa su zuriyatan da afan zuriya wanda suke masu rauni auladan yara sigarin kanana khafu alaihim abdiya za su wanda suna yi musu tsoron tozarta to wanda suke haka su ne al'auliya'u waliyai na marayu ya kafuna annahum sayamutuna wa yabqa auladuhum sigarin da suke yin tsoron cewa su za su mutu kuma su bar ƴaƴan su wani kana shi kanana falyattaqillah falyattaqullah wa'annan lalle su ji tsoron Allah fi amri litame a cikin lamarin marayu waliyatu ilayhim ma ma yuhibbuna an yuf'ala bi zurriyatihim min ba'dihim su zo musu da abin da suke so su ma amma zuriyar su daga bayan min badi ko sun ko sun bada baya ko da sun mutu abin da suke so amma zuriyar su in su mutu su ma su ma wa'annan marayu wani ya kulu qawlan sadida kuma su wadi magana wadda take katarnaniya wani ya kulu liman hadaratu fofatu su wada ma liman hadaratu fofatu qawlan sadidan ga wanda rasuwa ta zo mashi su wada mai magana wadda take katarnanna sawaban wanda ke mai dacewa da an yi amuru an ya tasaddaka bidun sulusihi wani mutum ne ya zo shi ma ya zo gargara da mutuwa zai to su yada mai magana ta gaskiya me za ce me magana ta gaskiya kamar misali aka ce bi an ya amuru bi an ya amuruhu su umarce shi an ya tasaddaka bidun sulusi sulusi to umarce shi da ya saraka da abin da ke koma bayan sulusun dukiyar shi wa yad'ul baqi li warasatihi ya bar sauran ga masu gadon shi wala yatrukuhum alatan kar ya bar ƴaƴan nashi talakawa masu zuwa su koma daga baya kuma suna roƙon mutane wannan shine irin magana ta gaskiya mutum ne ya zo wasiya zaka mai ya zo rasuwa kakka tunzula shi ta ga wannan ciwon nashi ba mai tashi bane ba ba mai barin shi bane ba ka ce kawai ka rabe duke wannan wannan ƴaƴan naka an ka musu kaza kaza dai ka tara shi ka sa in abin da zaka ce in zai kyauta kai ya wuce sulusun nan ya ba da kyauta ya ba da kyauta abin da ke sulusi na na na abin da zai bari baki daya kai ya wuce kamar yana wasiya dai aka aka sani ba ba su tocha kan inna allah inna allazina sunna إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا na'am to alhamdulillah na ga duma kara wannan za mu kara jin lokaci kuma ga sha'awar guda ta hadu eh allahumma salli ala sayyidina muhammadin fati lima ulika wa khatim lima sabaqana sirran haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa qadri yudan al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah